to shi ne sai yake cewa khalaqtu khalaqtu zal khalqa liya'buduni ya'ni bi ya'buduni ya'rifuni Allah subhanahu ta'ala yana cewa na halici wannan halitta dai liya'buduni saboda su bauta ni ya'ani bi ya'buduni abinda yake nufi da ya'buduni shine ce ya'rifuni shine sai ya fassara maka ma'anan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ai ban hadici mutane da aljani ba sai dan su sanni sai dan su sanni ya'buduni ya'rifuni dan sai su sanni shine ma'anar ba wannan fassara ya zo a wajen Abdullahi bin Abbas an rawaito wannan fassara a wajen Abdullahi bin Abbas saboda ibada din ba za ta amfana da jahilcin Allah subhanahu wa ta'ala a baya ya gaya mana ilimin muka guda hudu ilimi na farko eh awwaluha a irfa al-awwaluha irfanu rabbin maliki ilimi na farko yake sanin ubangiji mamallakin komai sanin Allah to shine la ta'aluju la ta'aluju hudaka bi laylil irfan إذا ترى عجيب قرب الرحمن يتي لا تعد جهدك كركا كركي سكتي دائر كوكرنك كركي سكتي دا كوكرنك معنى كي كوكري سوسي هنا تعد كنا تعد لا تعد كركي سكتي دا كوكرنك بنيل الإرفان da neman sanin Allah ka yi iya ƙoƙarinka ka bi duk hanyoyin da ka ga ya dace ka tabbatar da cewa ka san Allah iza tara idan ka ga ajiba kurbin rahman izan izan kai izan in kuwa kai ƙoƙari ba sakaci ka san Allah ya ci to za ka ga ajiba kurbin rahman za ka ga kusancin Allah gare ka na mamaki kusancin da Allah zai yi da kai na mamaki na ban mamaki wanda zai baka mamaki in har ka san Allah za ka ga wannan domin abin da ya sa shi ajiba kurbin rahman cewa za ka ji Allah yana tare da kai yana kusa da kai abin mamaki kuma gari ba ta ganinsa kamar da Allah ya ce wa nahnu aqrab ilayhi min hablil warid ko wa nahnu aqrab ilayhi minkum ko wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib to wannan kurbun zaka halarto shi a zuciyarka kamar da a baya muka yi magana a lokacin da ka jilmaya cikin huduri ko kana raka kana tsaye za ka ji kamar akwai wani a bayanka kai kadai a zaune za ka ji kamar akwai wani tare da kai wannan zai baka mamaki shi yasa ce idan tara ajiba kurbin rahman la tubghidanna musliman la taghdabi aw min barbaiti ba yazharu min shay'in ala shay'in lada shay'in wa qablahu wa ba'du sabada yace kusancin don mamaki da za ka gani bayan kasan Allah subhanahu ta'ala abin zai baka mamaki za ka ga Allah yana bayyana min shay'in min shay'in zai bayyana a min zai bayyana a ala zai bayyana a lada ko inda zai bayyana a qabl zai bayyana a ba'd shine ma'ana zai bayyana a gare ka ta ko ina ta kowanne bangare duk inda ka waiwaya hadarar Allah kawai za ka gani min din anan ibtida'i ne duk inda ka duk inda kake duk inda ka taso to za ka ga Allah na tare da kai a wannan wajen ala shay'in in ka haura kan komai kan komai in ka haura kansa za ka ji Allah na tare da kai lada shay'in in ka kasance a gun kowanne abu ma to za ka ga Allah na tare da kai qablahu kafin kafin ka isa ko ina ko kafin komai zaka ga Allah tare da kai wa ba'du hakanan bayan komai zaka ga Allah tare da kai shi yasa yace sasmada dindindin zaka kasance a cikin wannan hali shine hadarata fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah aina ma din nan yana daukan min din yana daukan ala din yana daukan lada ko inda sannan kuma yana daukan qabl yana daukan ba'd shine fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah a lokacin Allah zai zamanto maka zahiri kamar yadda ya zamanto maka batini huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin ya zamanto maka awwalu ya zamanto maka akhiru ya zamanto maka zahiru ya zamanto maka batinu kana tare da shi baka tare da shi daga inda kake inda zaka kan hanya shine inda kake inda zaka kan hanya da inda zaka shiga ba tare da kaji cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da kai ba shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake kiran wayanda ba su san Allah ba mushrikai ko da suna sallah ko da suna la ilaha illallah suna azumi Allah yake cewa wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum anha mu'ridun sai yace wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun anan mushrikun nan ba yana nufin masu bauta wa gumaka ko lata unsa ko manata ba a'a ku masu sallan da ku yake a nan kana ji da sallanka kana ji da azuminka da karatun qur'aninka to kai mushriki ne zam abin da yasa ka zamanto mushriki zam Allah ya faɗi dalilin wannan wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard ayoyi nawa yamurruna alaiha zaka zo ka wuce wasu daqa'iq wasu kanana wasu manya iri-iri amma ba ka ga Allah cikin wa'annan abubuwa wa ka'ayyin min ayati fis samawati wal ardi ana so ne abu komin karancin sa komin girman ka abin ya nuna maka Allah ana so sama ya nuna maka Allah ana so kafa ya nuna maka Allah ana so taurari su nuna maka Allah ana so rana ta nuna maka Allah ana so farin wata ya nuna maka Allah ana so in ka ga kiyashi kiyashi ya nuna maka Allah tururuwa ya nuna maka Allah rakum ya nuna maka Allah fankan nan ya nuna maka Allah mafuci ya nuna maka Allah allura ya nuna maka Allah babu wani abu na banza komai ana so in ka gan shi abin ya nuna maka Allah ya ce ai gashi na ai gashi na ai shi ne ai shi ne ai shi ne kai kuma ba haka bane za ka wuce ta gaban komai ba ruwanka ba abu ɗaya cikin abubuwan da kake wucewa ta gaba da su wanda ya nuna maka Allah ya ce gashi ko yana nuna maka ba ka ji ko yana nuna maka ba ka sani ko yana nuna maka ba ka gani saboda wannan yamurruna alaiha wa hum anha muriduna shine sai Allah ya kira ka ko ya kira su mushrikai duk saboda shirka din ai kala kala ne akwai a shirk muqabilin al-islam wannan shine wanda idan kai ka fita a musulunci akwai a shirk muqabilin al-iman shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amn إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي ولم يلبسوا إيمانهم بشرك سبب من زويا فسر إن الظلم إن الظلم لشرك إن شرك لظلم عظيم يا فسر ظلم لشركة سبب هكا إيماني ne ya hada shi da shirka الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك kaga kenan akwai shirka muqabilin al-iman akwai shirka muqabilin al-isa shine ayar da muka karanta wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikuna da karinar ayar da ta gabata wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum anha muriduna to domin haka in ka san Allah hakan wai ba za ka ba za ka ji shi ko abu bane a kana da yakinin cewa a kowanne hali kana tare da Allah ba shakku ba tarattu sannan kowanne abu komin karancinsa komin girman girmansa to zai nuna maka Allah in ya nuna maka dan kuma za ka gani za ka ji za ka ji shi kuma a jikinka wannan shi ne ya shehi ya nuna maka alama ta kasan Allah din kenan kuma a lokacin da ka shiga irin wannan hali ba zai yi ka saba wa Allah subhanahu wataala ba baka isa ba wannan shine abin da ma'aiki yake cewa al-isan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu wanda idan mun sufaye muka fada za a ce sabo ne ta ya za ka ce Allah yana min Allah yana ala yana inda yana qabul yana ba'd ta yaya za ka fita kwace kowanne abu ya nuna maka Allah kuma ka gan shi ta yaya za ka ga Allah sai ga shi ma yake ka cewa an ta'budallaha ka annaka tarahu ku duba tashbihi ne ya zo da ka anna ko kaga tashbihi in ya zo da ka anna din ta'kidi ne ba wai adawatu tashbihi mujarrada min at-ta'kidi bane كأنك تراه سيتي فإن لم تكن تراه كاتبه فإن لم تكن تراه دن أقوي كأنا دني فأصعي فإن لم تكن تراه يتي idan baka kasance kana ganin sa ba ba haka yace ba to fa innahu yaraka wannan ganin shine ake rigima tsakanin sufaye da fukaha su sun dauka gani ne da waɗannan idanu gaba da idanu wayannan idanu din ba su isa su ga Allah subhanahu wataala ba sai a lahira lillazina ahsanul husna wa ziyada a lahira da fadalarsa zai tajalli mumunai masoyansa su gan shi dan su ji daɗi daɗin da shi gidan aljanna amma wannan duniya za ka gan shi da idon zuci idon zuci wanda za mu ji a fuskatar da ya akwai shigen irin wannan wanda ya faru ba ma so mu fada da jawabin ne domin muna so mu sauke insha Allah shi ne ya ce wa in razista fi diyatil iman in ka kai kwaɗayin ƙarin imani fatu nasuhan ka yi tuba tataccen tuba a taubatun naso tubar da idan kai ta cike mata da sharta tuba na gaskiya ta cike mata sharuɗa ba za ka kuma yin wannan abu da ka tuba ba kai kowai waya ga wannan abu ba za ka kuma yi ba irin wannan tuba da saboda wannan shine bani na farko na shiga dai harkokin da muke magana kamar da baya muke muku magana cewa da in za ka zo ka shiga tsarikan tubaye za a tubar da kai za a sa ka tuba farko sannan a dauko firqatu tasawuf sai a saka maka kamar yadda muka yi bayani wanda a baya shi yasa yace idan kai kwadayin karin imani istiyadi iman in ka ce raghiba fi kaso in ka ce raghiba an kaki filin ɗaya ne in ti ya zo a bayansa son abu in an ya zo a bayansa kin abu shi yasa wa targabuna an tanki huhunna malaman tafsiri suke sabani shin an ne a bayansa ko fi ne a bayansa saboda ba kawo kowanne daga shi ba sai suka yi sabani in fi ne watar gabu na an tanki huhunna kuna so ku aure su in an ne watar gabu na an tanki huhunna ba kwa so ku aure su wa man yarghabu an millati ibrahim kun ga an ne wa zai ki addinin annabi ibrahim ki kenan anan kuma wa in ragibta fi fi in kana so kenan in kana so wa in ragibta fi biyati iman in kana son ka samu ƙarin imani istiyadi ifta'ala ne daga zada sai aka mayar da ta din dal kamar da muka yi bayanin wannan a baya asalin sa istiyadi dalfin asalin sa ta ne aka mayar da dalfin ya zamanto dalfin sai ya zamanto ta din ya zamanto tal fatub nasuhan ana cewa nasuhan bi fatin nuni ya zo ala wazni fa'ul ne fa'ul wanda muzakkari da muannasi suke zamanto daidai kaman shakur zaka ce ja'a rajulun shakur ja'at mar'atu shakur karka ce shakuratu haka nan shi yasa yace taubatan nasuhan bai ce nasuhatan ba wasu qurra'u suka karanta da damma nusu nusuhan in ka karanta da damma nusuhan masdari ne kamar da zaka ce kufur ita ce kufur kafir to anan ka ce nusuh shi kuma masdari ne shi kuma in ka ce nasuhan mubalaga ce to shine aka kisa ta dai fatub nasuhan ai fatub taubatan nasuhan sai ya cire mausufi ya bar fita arjifanha ihsan yace bayan ka tuba yace wannan tubar ka hada ta da makami na ihsani ma'ana kar ka tsaya bayan tuba kar ka tsaya a makamin iman ka zarce ka wuce makami na ihsani shine makamin da manzo da kanshi ya fassara an ta'budallaha ka'annaka ka'annaka tarahu dai kenan abinda shehi yake nufin wannan ma makalin misali na sufanci ba zai yi kai ne lokaci guda ka zama sufi ba sai ka bi su ta hanyoyi kamar da muka yi bayani a cikin littafin mabadi mutafaww wanda muka wallafa na yara na makarantunmu na darul furqan ma'ana farko ka tuba makamu tauba daga nan makamu takawa daga nan ka samu makamu istiqama daga nan ka shiga cikin imani ka samu makamu tasbi daga nan ka samu makamu ikhlas daga nan ka samu makamu tuma'anina daga nan kuma sai ka shigo isani in ka shigo isani farkon abin da zaka samu shine muraqaba daga muraqaba mushahada daga mushahada sai ma'arifa to in ba ta wannan layin kadi ka zo ka samu hakika ko ka samu ma'arifa ba to sunanka zindiki ne kai baka bi abu ta layi ka ba kaman bene ne hawa tara to kashe za ka sauko daga hawa tara din ba tare da kaji ta hawa takwas da bakwai da shida ba me sunanka sunanka za ka hanzulo ka faɗi ka mutu ne saboda haka kake ga matasa suke hanzulowa suke faɗuwa a irin wannan zamani shi yasa shehi ya fara da tuba fatuf nasuhan sai ya ci ardifanha anan damiri na ardifanha din damiri ne na taubatan din da ya shire ya yi hazafin sa mawsufi asalin sa fatuf taubatan nasuhan ardifanha ardifani taubata isanan isanan to shine sai ya mayar da mansufi din a matsayin marfu'i fi halatul waqfi ala lokacin rabi'a kenan asalin su artifan ha ihsanan luga ta rabi'a suna wakati da sukun a kalimar da take mansubi misali za mu muna cewa ra'aitu zaida zaida haka su za su ce ra'aitu zaid kawai a wannan lahaja ce shehi ya kawo insan asalinsa arzifanha insanan ko arzifanha insana sai shi ya ce arzifanha insan insan a luga ta rabi'a la tubghidanna musliman la tagdabi illa li haski shira'ati muhassabi yace la tubghidanna musliman karkasawa musulmi karkaki musulmi la tubqidan musliman karkaki musulmi dan uwanka wannan duka shi yana gaya maka ne cewa ba zai yiwu da kin musulmi dan uwanka da kulla mishi daga tubanka wannan tafiyar da muka yi ba zai yiwu tafiyar ba za ta yiwu ba tare da kin musulmi dan uwanka daga tauba har ka je ihsanin nan ba zai yiwu ba la tabdadi kada kuma kai fushi wannan wasiya ce ta ma'aiki alaihi salatu wassalam faraddada miraran qala la taghdab karka yi fushi karka yi fushi da yin Allah a rayuwarka sun muskuna maka aka yi yashewa kawai za ka yi ba fushi ba illa li hatiki shari'atul muhaddasi sai in an kese shari'ar shari'ar ma'aiki alaihi salatu wassalam al-muhazzab yana nufin shari'ar annabi an al-muhazzab din anan صفة لموصوف محظوظ إلا لحتك سرعة النبي المحذب النبي المحذب النبي وند الله سبحانه وتعالى دا كان سني يدو نوين تربيا تدش كما يديك شوى أدبني ربي فأحسن تعذيبي دي سوى ون يكي إشارة سعد محذب لازم قيام الليل جوعا معدا أكل الحلال السرق أيضا أدا yace duk wannan hanya ta isarin da ake so ka isa din nan ba zai yiwu ka isa hanya ka isa isani daga taubanka ba yace sai ka lazamci qiyamul layl yana nufin mujahada qiyamul layl da daddare ka tashi kai abin da ya saukaka na nasin fili ko na salate ko na istisarai ko karatun Qur'ani shine qiyamul layl wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yub'athaka rabbuka maqaman mahmuda ya ayyuha al-muzammil qum al-layla illa qalila inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wannan shine qiyamul layl din ju'a mi'ada sannan kuma kallazanci yunwan kayan cikinka hancinka kallazantar musu ka sabar musu da yunwa kada ka zo ka kasance mai ciye-ciye kullum za ka ci abinci daf ka koshi da wannan da ciye-ciye da koshi ba zai yiwu ka je inda ake so ka je ihsan din ba saboda yana ɗaya daga cikin usul min usuli tasawuf shine lazamtakar yunwa in za ka ci abinci ka ci abinci kaɗan wanda kai ba yunwa kake ji ba kuma su kai baka koshi ba har abu ismail harawi ka duba mukaddima ta manazirin sa'irin ka gadin da ya faɗa ya ce duk mutumin da ya ce sai ya ci ya koshi sai ya sha ya koshi sai ya yi bacci ya huta sai ya yi aboki sai ya yi aboki ya ce to shi wannan muna gaya masa to ya je ya nemi abokin tafiya ba zai yiwu mu tafi tare da shi ba kuma he ya yi tsira ya ƙoshi abubuwa guda biyar ya faɗa saboda haka asun ne min usuli tasawufi yunwa eh wasu suka ce idan ba za ka iya abin nan din yunwa ba to ka kasance kana da yawan yawan yin azumi sai kobarin din yunwan da ake so ka samu misali azumi siyamu daud azumin na alamin da litinin ko kana azumi uku uku duk sati to zai kwabarin din yunwan da ake so ka sabarwa cikin kaɗan zai kwabarin dinsa sai ka isa wancan habara da ake so ka isa akulul halali sirri haka nan ya ce abin akulul halali sirri shin halal tsura halal din da yake tsura ba shubha a ciki yana nufin ba zai yiwu kana cin abin da akwai shubha ma a ciki ka je wannan habara da ake so ka tafi ba zai yiwu ba ko da da shubha a ciki haka ce akil din anan ya shafi sutura suturan ka halal ne tsantsa tsura gidan da ka gina kana zaune halal ne tsantsa tsura abincin da za ka ci ruwan da za ka sha tufafin da za ka tufatar da 'ya'yanka matanka mu'amalanka kana yi da halal tsantsa tsura in kuma ba halal ba ne ka haƙura ko duk irin halin da kake ciki to da wannan ne za ka je hadara ta isa wanda yake arfan ha isa aidan udda an yi anan uddatun din khabar ne na akulul halal din yake cin halal din shi ma ya zamo udda abin tanadi ne gabanin aje makamin isanin da muke magana a kansa wa nasihin ikhwana kana nasiha ga yan uwa ma'ana ba jita jita ba da zaran kaga wani yayi abin da kai baka gamsu da shi ba maimakon ka je ka yada kana guni guna guni to ka kira shi ka gaya masa wani mu dai wannan abin da kai mu ba mu ji dadin sa ba kawai da shine nasiha kenan faraha amma ka je ka tona masa asiri ka je ka fallashe shi kana gunu guna guni wannan addini bai umarce ka da shi ba shine wa nafasil ikhwana wasmus sannan kuma kada ka zamanto mai yawan surutu yawanci lokutanka ka kasance shiru ne kawai ka zauna shiru ne yawancin lokutanka au ko kuma ka ɗau carbi ce jike baya daga cikin waɗanda za su ce hadara masu yawan surutu masu yawan hira masu neman labarai sabanin yadda muke a yau har rediyo ne da mu muna jiran lokutan labari yayi mu kunna mu ci muna jiran mu ci sabon abu mu yada a gaba shine ma'aiki alaihi salatu wasalam yake cewa yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut falyakul khairan maganan gaskiya a harshe wanda zai amfani mutane ya fada ko ya zikiri in ba magana alkhairi mai amfana ko zikiri ba kawai ya shi shine wasu mutuna ba kuna da tarihi khalifa maulan mushe ibrahim magabaci wanda ya rasu ba sai ya kasance baya magana wataran shehi dan ya yi magana shehi kusan da kansa yake hidiman wannan suke tare da shi in aka kawo shayi da kofi da kansa sai tashi ba shayi na yana bawa kowa to yana nan yana yaro baya magana shi kawai kullum shiru yake shi ne ya ba in ya sa lipton sai ya sa siga ya zuba ruwan zafi ya babbawa mutane shi wannan sai ya sa liftin ya zuba ruwan zafi sai ya ki sa shiga don ya yi magana sai ya yi haka ne saboda ya jarrabe shi rashin yin maganan nashi tabi'a ce ko makami ne eh ha daban ne yayi wani a tabi'ance kawai Allah ya yi ba ne surutu shi wannan yin shurudinsa ba ibada ba ne tabi'a ce kawai to shi ne da ya zuba ruwan zafi da lifton ba su da yin ne kawa kowa da ya ɗauka ya sha ya ji ba ya sha ya ji ba shi shiga sai ya shanye ya kare sai ya ajiye ku kofin bai yi magana ba in kai ne sha za ka yi shayi nawa ba su gaba nawa ba su gaba haka za ka ce to makami ne saboda yin shiru din ibada ne shine inni nazartu lirrahmani sauman wannan sauman din shine sumtan kenan ibada ce nayi nazarin yau ba zan kula kowa ba to amma ka duba yadda muke masu yawan surutu masu nakalto labarai sahibi sahibi filul amri ne sahib ahlal muru'ati yace ka ka ka abokanci masu muru'a shine waɗanda suke da hali na mutuntaka masu mutunci aka ce almuru'a mutum ne ya zamo mutum shine muru'a bayanin da muke na baya shi da ya zo nan mutum ya zo a mutuminsa ya kame kansa ba san shi da wani aiki na banza ba to su yace zaka abokantaka ka kasance tare da su min al daga makusanta daga makusanta ka duba masu muru'a kamammun mutane masu mutunci ka abokance su karka abokin su aboki da kowa komin kusancinsa da kai sai wanda ka tabbatar yana da muru'a wal mar'u fi dini qarini bil hani in salihan fa salihun wa in bahil yace yace wal mar'u dalilin da yasa na ce maka ka duba ahlul muru'a kai abokantaka da su saboda shi mutum din yace yana nan a addinin abokin shi na kub da kub haka ce karimi wanda baya rabuwa da shi aboki na kub da kub alhamimi shi ma haka ne masoyi na kub da kub alhamim daga cikin ma'anoninsa da yawa alhamim shine wala yas'alu hamimun hamima wala yas'alu hamimun hamima aboki masoyi na kub da kub wato yana ana addinin sa ne saboda galibin abokanai suna tasiri a cikin abokanai suna daukan halayen suna daukan shawarwarin su saboda haka in mutumin banza ne mutumin banza ne mutumin kirki ne mutumin kirki ne shi yasa yace in salihan fa salihun wa in bahim ai fa bahimun ya shirye abin nan jawabin din din ne ai wa in kana wa ya wa in bahimun fa bahimun saboda wannan ibara yana da wajishi guda hudu ne na iradi amma ba za mu kawo ba saboda yanayin lokacin da muke da shi da wajishi guda hudu yake da shi na iradi shi ne in salihan in abokin nashi ya zamo ai in kana qarinuhu salihan in abokin shi ya zamanto salihi ne fa salihun ai fa huwa salihun wannan ɗaya wajishi ne daga cikin aujishi guda hudu da ma'ana kai wa na farko na saba na biyu kuma ka yi shi rufa na farkon khabar ne ya khabar ne li kana mahzufa na biyu kuma khabar ne li mubtada'in mahzuf kenan wa in bahim aka ce bahuma bahamu a larabci a nan ne aka dauko bahima min bahimatil an'am shine abin da yake rike abin da yake rike baya motsi saboda su dabbobi ba sa magana shi sa aka ce aka ce wa dabbobi bahima bahima anan shi yana nufi idan mutumin banza ne shi tamkar dabbobi in shi dabba ne to shi abokin nashi in dabba ne shi ma zai zamanto dabba ko kuma daga bahama baham akwai na duhu akwai na duhu ana cewa duhuma sannan kuma akwai baham na rashin motsi da rashin magana wanda ta nan da a nan ne aka ɗauko bahimatul an'ami na dabbobi kenan buhuma kuma buhuma kuma na duhu kenan in wannan ne shi yana nufi idan abokin nashi batacce ne shi ma zai kasance batacce kamar yadda in salihi ne shi ma zai kasance salihi saboda ana ana sabbaha fata da duhu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ja'ala zulumati wan nur az-zulumati az-zulumat fata fata ko kafirci sannan an-nuru shiriya ko imani to shine bahim daga buhuma na duhu ana nufin anan ana nufin anan fata kenan wa in bahimun fa bahimun wannan shine asalin sa wa in bahimun fa bahimun in batacce ne abokin nasa shi ma batacce ne shi aka cire jawabu sharti din kenan tazakkurul mizani tazakkurul mizani nashr sufi anan ya cire wawul afi ne ma fil jahimi min dawamil asafi yace tazakkurul mizani kina sikeli da za a auna za a auna maka da ladanka da zunubanka ka dinga tuna shi koyaushe nashir sufi ai wa nashir sufi sai aka ce da harfin asafi asalinsa tazakkurul mizani wa tazakkuru nashir sufi ka tuna mizani cike ne ka kuma tana tuna nashir sufi ne rabawa mutane takardunsu a lokacin da aka raba wa mutane takardun ayyukansu wasu aka ba su da dama wasu aka ba su a hagu to shin kai takardanka za a baka da dama ne ko za a baka a hagu ne takardunka ladaddaki ne suka rinjaya ko zunubai ne suka rinjaya ka dinga tuna wannan saboda wani abubuwa ne duka baka riske su ba suna nan a gaba da kai tuna su za su taimaka maka kokarin isa can isanin da ake so ka isa ma fil jahili min dawami asad haka nan anan akwai wa wawa fifa muqaddar ai wa ma fil jahili min dawami asad ai wa tadhakkuru ma fil jahili min dawami asad haka nan da tuna abin da yake cikin wuta yake cikin wuta min dawamil asafi na dawamar ɓaci rai ɓaci rai da bakin ciki asaf din shi ne ɓaci rai da bakin ciki shi ne wanda ya zo a cikin ƙur'ani wasu jinani min hisanil huri haka nan ka tuna abin da ke cikin aljanna aljinan jam'i ne na janna ana mishi jam'i da jannat ana mishi jam'i da jinan jinan kuma yana zuwa jam'in wasu kalmomi daban wanda aka yi istiqatin su da jimun da nunun guda biyu wanda nan ba mahallin bayanin sa bane saboda lokacin da muke ciki wasil jinani min min hisanil hur kuma kana tuna abin da ke cikin aljanna na kyawawan matan huru da wannan zai taimaka maka ya baka azma da himma ka ga cewa ba za ka haƙura da ƙaramin makami ba sai ka tsallaka ka je islam shi ne alhur alhur ɗin jam'i ne na haura wacce take da budurwar da take da idanu ronkwala ronkwala saboda manyan idanu abin yabo ne a gun mata wasu na cewa wanda farinsa farisat bakinsa baki wulus haura على وزن فعلا أكي جمع سفور على وزن فعل saboda duk wani launi da ya zo ala wazni fa'ala ana mishi jam'i ala wazni fa'al shi ma'al ma'al jawari ma hisani duri yake tare da makwabtaka jawar ka tuna hurul ayin din tare da jawari makwabtaka da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne aljannatu firdaus al'ala kenan ma hisali dur tare da kyawawan gidaje a dur jam'i ne na dar ana jam'in sa dur ana jam'in sa diyar ana jam'in sa adiyar jam'u jam'i ne duka na dar wanda mufradinsa kuma mu'annasi ne majazi qaulan wahidan wannan ma ka tuna wa dum ala mukaffirati zambi bayan shehi ya maka bayanin wasu abubuwa waɗanda idan ka lasamce su za su sauƙaƙa maka da isa makamul isani da can yayi magana a kai to sai ya nuna maka cewa bayan waɗannan fa ba zai yiwu ka isa makamul isani tare da zunubai ba saboda haka ya ce to ga maganin zunubai abubuwan da za ka yi ana kankare ana shafe maka da zunubai saboda zai shiryatar da kai duk abubuwan da da su ne za ka kai gaya wancan hadara da ake so ka isa sai ya fara ambata maka da mukassirat sai ce wa dum ala mukassirati dambi ka dawwama akan abubuwan da suke shafe zunubai saboda azzambu a nan jinsu ne ya kawo aljinsiyya mufradi ne yana da ma'anar jin'i suke kankare zunubai a akaduha salatu hazal kutubi yace mafi girman mafi girman abubuwan da suke kankare zunubai zunubai salatin wannan kutubi yana nufin maulan mu Sheikh Ahmad Tijani kenan yana nufin salatul fati kenan wanda shi Ahmad Tijani ke cewa la tazaru min la tazaru min zambi hazdan wala shazzan salatul fati ba ta bari a zunubi mafi karanci mafi komin kankantan zunubi salatul fati ba ta ba ta barinsa za ta shafe shi to saboda haka ya ce a akaduha salatu hadar kufaji ka yawaita yin salatu safi min hal musabbi'atu sabahan subhan wa masa hikayat al-azan aidan za'tisa yace daga cikin